العالمين الحمد لله أنزل القرآن فيه أدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله أنزل كتابه تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء من المطلوبات والمنهيات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه الحمد لله حرم الشرك به تعالى وأوجب توحيده في كل ما يخصه وصلى الله تعالى وسلم تسليما على أعظم الخلق وأفضل البشرية وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الأحباب وعلى أصحابه الأعوان وعلى كل من جاء بعدهم واستن بأداهم إلى يوم الجمع الأعظم أما بعد فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين عباد الله اعلموا أن الشرك بالله تعالى الذي هو مساواته في شيء في شيء من ربوبيته وألوئيته وأسمائه وصفاته بأحد من مخلوقاته فهو أعظم الذنب قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال بعد ذكره تفرده بعد ذكره تعالى بتفرده بالربوبية أإله مع الله بل هم قوم يعدلون عباد الله إن الشرك بالله تعالى أعظم المحرمات وأقبأ الذنوب وأبشع الأعمال والأقوال وأظلم الظلم وأظلم المظالم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال في أكل الرسل عليهم الصلاة والسلام ولو أشركوا لعبط عنهم ما كانوا يعملون وقال في حق أفضل الخلق وخليله من بين خلقه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في حق النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته وألهوه ووصفوه بصفات الله تعالى وقال المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالشرك عباد الله الذي هو تسوية غير الله بالله تعالى فيما هو من خصائصه تعالى كالرجاء والخوف والتوكل والدعاء والذبح والنذر والنداء في الملمات والمصائب والشدائد وكان الصالحون من الأنبياء وغيرهم من الأولياء يخافون من الشرك أشد من خوفهم من كل شيء ويوصون أبناءهم باجتنابها بعد موتها قال إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسئر وقتل النفس التي أرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزعف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما أخرجه البخاري ومسلم ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما أخرجه إمام مسلم عباد الله حذار عذار من الشرك بالله والدعاة إليه والمروجين له والمتسائلين في جانبه قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث طويل ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان فالشرك أمر خطير وجزاؤه جسيم فاجتنبوه لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم وغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم dukkan yabo da jinjina da kalmomi waɗanda suke na jinjina da kuma yabawa da gaishe-gaishe waɗanda suke masu tsarki waɗanda suke cike da nuna cika da isa sun tabbata ga Allah Allah nan shine wanda yake renanmu kuma shine ubangijinmu wanda ya alice mu muna gode ma Allah ya saukar mana da alkur'ani don i zamanto mai nausar da mu ya zamanto jin kai da kuma tausayi gare mu domin ya nuna mana abin da zai mana amfani ya kuma nuna mana abin da zai cutar da mu domin mu guje shi ƙur'ani baya ƙara ma waɗanda suke kafirai komai sai dai nadama da ɗan da na sani saboda rashin imaninsu gare shi mun gode ma Allah ya saukar da wannan alkur'ani cikinsa akwai bayani na dukkan abin da Allah yake so da kuma dukkan abin da Allah baya kauna kuma baya so duk wanda ishiriyu yayi haka ne bisa ga dalili wanda ikauce ma anya ya kauce ne ba da zalincin ubangiji ba Allah baya zalunci saboda Allah ya bayyana masa abin da bai so sannan kuma duk da aka yi zakke masa ma'ana ya aikata shi sai i zamanto shi izalinci kansa kun gode ma Allah ya haramta hada shi da wani ya wajabta kadaita shi a dukkan wayansu ayyuka wayanda suka kebanci Allah madaukakin sarki shi kadai bin ne ma Allah yayi jinjina yayyabo mafiyayyan alitta mafi girma a cikin alittan Allah mafi ɗaukaka a cikin bayin Allah cikamakin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake ban ƙuraishe ne kuma daga tsatso wanda yake na hashimawa mafi tsatso mafi kyau mafi daraja a cikin ƙabilu waɗanda suke na larabawa Allah mun nemi ijinjina yayi gafara ma iyalan gidan manzon Allah da sa'abban manzon Allah da dukkan waɗanda suka biyo baya har zuwa yanzu har zuwa ranar taro wanda ike mafi girma wanda za a tara na farko da na ƙarshe domin hukunci na gaskiya bayan haka muka ce mu ji tsoron Allah mu sani za mu gamu da Allah wannan isa dole mu kyautata ayyukanmu domin rangamuwa da Allah wani zai yi bakin ciki wani kuma zai yi farin ciki wannan nema Allah isa ice a yi albishir ma waɗanda suka yi imani da Allah ranan gamuwansu da Allah da su yi farin ciki ƙwarai da gaske Allah isan ya da ni da ku muna daga cikin waɗanda da a musu albishir a ranan gamuwa da Allah bayin Allah maɗaukakin sarki ku sani lalle shirka da Allah ma'ana abin da ake nufi da shirka da Allah shine kamanta Allah da daidaita Allah da kuma hada Allah maɗaukakin sarki da wani cikin alitunsa kowane ne a cikin wa'yansu daga cikin ayyuka wanda Allah ne kaɗai yake ɓanta da wannan ayyukan ka ƙudurta ko ka faɗa ko ka aikata cewa akwai wani ma ina tarayya da Allah a wa'yannan ayyukan da Allah ne kaɗai ya yi wanda ana kiransa shirka da Allah haka a wurin ibada duk abin da Allah yake banta yace ni ɗaya ne ake kusanta na da shi wannan haƙƙina ne ni kadai a babin ibada idan ka ɗauki wannan ibadan ko irinta ko ɗaya ne ko biyu ne ko da yawa ka aikata ta ma wani daga cikin bayin Allah wanda ba Allah ba to nan ma ka yi shirka da Allah a babin ibada da kuma bautan Allah haka sunayen Allah da sifofin da yake kunshi a cikin sunayen Allah da abin da suke nufi da sakonnin da yake ciki na cika da ɗaukaka da kamala da isa wanda ba mai shi a cikin bayin Allah ko ɗaya idan ka ƙudurta ko kai imani akwai wanda daga cikin bayin Allah wanda shi ma ina dauke da wa'annan suna irin na Allah kuma ina dauke da sifofi irin na Allah a cikin wannan sunan ka ba wani bawa ko ka ƙudurta ko ka faɗa a bakinka ko ka ji aka a ranka to ka shirka da Allah maɗaukakin sarki ka kamanta shi da wani ko ka daidaita shi da wani daga cikin alittinsa wanda Allah kuma laisa ka mithli ishai babu abin da yake kama da shi a babin alitta ko a babin ibada ko a babin sunaye ɗauke da sifofin da yake cikinsu Allah ya faɗa ice shine wanda ya alicci sammai da ƙasai ya alicci duhu da aske amma duk da aka waɗanda so kafirce ma Allah suna daidaita Allah da waɗansu suna kamanta Allah da waɗansu suna hukunci ma Allah da irin yanda suke ma waɗansu daga cikin bayin Allah alhalin ko ba su alici sammai da ƙasai ba wannan ya nuna sun hada Allah da wani kuma sun yi shirka da Allah ya ku bayin Allah Allah ya faɗa shi yake saukar da ruwan sama shi yake fitar da tsirrai shi yake ba mu abinci shi ike gudanar da tekuna na duniya da duk wani abu na iska da take tasowa ta ba mu ni'imomi masu ɗumbin yawa Allah idin ga ƙidanya abinda ike rububiya abinda shi ɗaya ne ike ba wani nabiyunsa amma Allah da iga mafada sai ice abin mamaki yanzu wanda ike wannan akwai wani Allah kuma tare da shi akwai wani abin bauta tare da shi wanda shi baya ɗaya daga cikin waɗannan Allah ice abin mamaki a'a waɗanda so kafirce ma Allah suna daidaita Allah da waɗansu daga cikin alittun Allah al'alin ba su yi ruwa ba ba su yi iska ba ba su ba da komai ba ba su iya fitar da tsirrai ba duk wannan abu ne wanda ike na hususiyya na Allah shi kadai wannan ina daga cikin abin da isa Allah ya aramta shirka da kuma haɗa shi da wani ya ku bayin Allah lalle shirka da Allah duk cikin abin da Allah ya aramta babu aram mafi girma kamar shirka da Allah duk cikin abin da Allah yake kyama babu mafi kyama kaman shirka da Allah duk cikin maganganu waɗanda suka fi kazanta da babu dadi a ji kalma a baki babu kamar kalman shirka da Allah duk zaluncin da ake a duniya da cuta babu kamar shirka da Allah shine mafi girman zalunci wannan isa Allah ya tabbatar da wannan a cikin suratul luqman ita lallai shirka shine mafi girman zalunci da ake a doron ƙasa zalunci kuma dama shine a ɗauki haƙƙin wani a bama wani ko a ajiye wani matsayi ko wani al'amari a wurin da bai dace ba bai cancanta ba saboda aka idan mutum ya bauta ma wani alitta wanda bai yi komai ba to wannan ya yi zalunci wanda yake mafi girma ya ko ‘yan uwa musulmai Allah maɗaukakin sarki yana cewa lalle Allah baya gafartawa duk wanda i mutu yana hada shi da wani yana shirka da ubangiji ina daidaita ibada yayi ma Allah ya ba wani to wannan Allah ba ya fa irin wannan laifin amma duk abin da aka yi sabanin shirka ko ƙasa da shirka ko menene in Allah ya ga dama in dai tsakaninka da shi ne to in Allah ya ga dama zai iya yafe maka in ya ga dama kuma i maka azaba ya shigar da kai aljanna amma banda shirka da Allah lalle Allah ya fada a haƙƙin manzanninsa waɗanda suke masu daraja na farko da ita tara su gaba ɗaya cikin Allah yake cewa waɗannan manzanni na Allah da a ce da su yi shirka da Allah da aikin da suka aikata na ibada da isar da manzanci da karantar da al'umma da bautan da suka ma Allah duk annabawan da a kaddara da su yi shirka da Allah to da aikinsu ya lalace gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ko taƙi ɗaya Allah ba dai bar musu wani aiki a ranar tashin alkiyama ba ba za su samu ladan aikinsu ko ɗaya ba saboda hukuncin shirka a wurin ayyukan ibada daidai ike a cikin sallah da mutum yi magana da gangan ko mutum ya yi hutu a cikin sallah da gangan ko mutum ici abinci da gangan duk sallan da kai ko ta kai raka'a ɗari ne in ta ƙarshen kai magana da gangan ko abinci da gangan sallan ta ɓaci babu lada ko ɗaya haka shirka take a babin ibada gaba ɗaya banda wannan Allah ya faɗa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ita ya kai Muhammad inda za a ƙaddara kai shirka da Allah da aikin da ka aikata duka ya rushe kuma a ran tashin kiyama za ka tashi a cikin waɗanda suka yi asara ba su ladan aikinsu ko ɗaya wannan Allah na faɗa ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuma wanda ba manzon Allah ba annabi ba zai yi shirka ba Allah ya sani amma a ƙaddara ne saboda a nuna mana girman shirka shi ne mafi girman alitta mafi soyuwa amma Allah ya ce ko shi ɗin da a ƙaddara zai yi shirka da Allah da zai tashi a tashin ƙiyama bai da ladan aikinsa ko ɗaya annabi isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ya faɗa ma kiristoci da waɗanda suke nasara da banu isra'il a lokacin da yake raye lokacin da suka bashi matsayi wanda ifi ƙarfinsa suka bashi sifofi irin na Allah suka kaddara cewa shi ma ina kashewa yana rayawa da kashin kansa yana iya warkar da ciwo da kashin kansa ba da izinin Allah ba suka ma ce kai shi din ma ya alatta a ce masa Allah ice lallai ku sani ya ku bani Isra'il, ku bauta ma Allah shi kadai, shi ne Ubangijina, shi ne Ubangijinku, duk wanda ya haɗa Allah da wani, to Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna, kuma dole zai ci wuta, kuma ba wanda zai iya taimaka masa a rantashin ƙiyama. Ya ku ‘yan uwa musulmai, shirka dai da Allah, lallai shi ne haɗa Allah da wani a irin abubuwa waɗanda muka faɗa a baya guda uku, ko dai ka haɗa Allah da wani arin a wajen halittun Allah, ka ce wana ma ya yi alitta irin yadda Allah ya yi ko kuma a wurin ibada haƙƙin Allah da ibada ne kamar sallah kamar azumi kamar addu'a kamar tsoro na cikin zuciya kamar fata irin na cikin zuciya kamar dogara a wurin samu da rasawa kamar bakance kamar yanka dabba kamar kira a lokacin musibu da bala'i da tashin hankali duk wa'annan Allah kaɗai ake kira shi kaɗai ake nufi shi kaɗai ake faɗan sunayensa idan mutum isa wani aransa a lokacin irin wannan musiba ko ikira wani ko ya kudurta wani zai iya masa irin wayannan to yayi shirka da Allah ya ko ƴan uwana musulmai daga cikin abin da yake nuna mana hadarin shirka da Allah bayin Allah na gari irin annabawa kamar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yana nuna ma ƴaƴansa da annabi Yaqub alayhi salatu wassalam cewa su guji shirka da Allah sai ne san shirka da Allah su sani shirka da Allah hadari ne kware da gaske annabi ibrahim ina cewa ya Allah ka nesantar da ni da 'ya'yana kar mu bauta ma wani wanda yake gunki ko mu bauta ma wani wanda yake ba Allah ba annabi ibrahim shi yafi kowa fada da shirka shi yafi kowa bayyana tauhidin sa ga Allah har annabi an ce yayi koyi da annabi ibrahim a babin tauhidi amma yana cewa ya Allah ina tsoro kar a ce na yi shirka da kai ya Allah ka kare ni har ɗaya daga cikin magabata yana cewa wannan lamarin akwai abin tsoro idan annabi ibrahim bai lamunce kansa shirka da Allah ba yana jin tsoro kar a ce ya yi shirka da Allah yana roƙon Allah yana naciya to ina kuma mu ina wanda ba shi ba ina sauran al'umma wannan yana nuna maka cewa dole ne ɗan adam ya dinga binciken ƙashin kansa da aƙidunsa ya dinga bincike iyalansa da 'ya'yansa ya dinga addu'a da roƙon Allah har ran da mutuwa za ta zo masa ya koma ga Allah mai tauhidi mai kaɗaita Allah ya zamanto bai yi shirka da Allah ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa ya ku musulmai ku nesanci wa'yansu abubuwa guda bakwai wa'yanda babu abin da yake halakar da musulmi kamar su duk laifin da ɗan adam zai yi in dai musulmi ne to waɗannan bakwai ɗin su ne masu alakarwa su ne mafi girma su ne waɗanda a cikin laifi su ne kanu su ne tof na laifuka a cikin musulunci suka ce menene ya manzon Allah waɗannan laifi guda bakwai annabi da ita ce sai ice na farkonsu shi ne shirka da Allah hada Allah da wani a cikin zuciya ko a maganganu ko a ayyuka ko rantsuwa da wanda shirka da Allah ne na biyu annabi ce ku nisanci si'iri ma'ana amfani da aljanu domin a kashe wani ko a cutar da wani ko a yi na mugunta ko alfani da aljanu domin neman samu na mulki ko na kuɗi ko samun aure ko samun wani abu na bukata duk wa'annan abubuwa ne waɗanda suke manyan laifi wanda yake iya kai mutum zuwa gaftar ga addinin musulunci na uku annabi ce shine kashe rai babu gaira babu dalili ba ta yi laifin a kashe ta ba a'a saboda wani fada ko sa'insa ko wani bukatan ka na duniya ka ɗauki ran ɗan adam abu na hudu annabi ce shine cin riba ma'ana dukiyar riba ku kiyayi wannan na biyar annabi ce cin dukiyar maraya na shida annabi ya ce juyawa da baya a ranar da ake fada tsakanin musulmai yakin da cika sunan yaki na gaskiya dan adam i juya da gudu lallai ya guji wannan na ƙarshe annabi ya ce shine ka dinga jifan mata katangaggu mata mu'minai kamammu masu tsoron Allah ba sa zina amma ka dinga jifan su da kalman mazinata ko kalman matan banza ne saboda kinka da addinin Allah wannan ba ƙaramin halakarwa ba ne a ƙarshe hadithinmu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda igamu da Allah a ranar mutuwansa bai taɓa yin shirka da Allah ba to wannan ɗan aljanna ne duk wanda igamu da Allah ran mutuwansa yana shirka da Allah to wannan ɗan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku yi taka ɗanzan ku ƙara taka ɗanzan ƙwarai da gaske daga shirka da Allah da wayanda suke kira zuwa ga shirka da Allah da hada Allah da wani a wurin nema ko bukatu ko kai damuwoyinku da wayanda suke daukan kwangila na watsa wayannan ma'ana da awa wanda yake na shirka da wayanda ba sa mai da hankali akan abin da yake da alaka da shirka ku ne sance su ku yi takatsantsan da su domin suna so su raba ku da aljanna har abadan abada lalle manzon Allah yana faɗi a hadisi ya ce ƙiyama ba za ta tsaya ba sai an samu wa'insu garuruwa a cikin al'umman musulmai wa'inda suke shirka da Allah kuma suna sallah in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ce ƙiyama ba za ta tsaya ba sai an samu wa'insu ƙabilu a cikin al'umma ta musulmai wa'inda suke bautan gumaka al'alan kuma suna kiran musulmai ne lalle al'amarin shirka babba ne sakamakonta kuma ina da girma ko ne sance shi da ku samu tsira aran tashin alkiyama a ƙarshen ƙarshe daga cin abin da yake nuna maka haɗarin shirka shine shirka cin mutuncin ubangiji ne ƙaskantar da Allah ne rena ubangiji ne me da shi baya ne lallai ɗan adam ya sani kamar kai ne yanzu misali a ce ka je ka nemi aure ka kashe kuɗi biliyoyin kuɗi ko miliyoyin kuɗi ka kashe ka yi sadaki ka yi kayan aure ka gina gida ka je ira ka taimaka ma iyayenta da yan uwa duk a gama a baka auren wannan mata da sunan kai ne miji sai a zo ta dauko wani kato ko wani kwarto ko wani mutum ko wani abokinka kowaye sai ta ce maka to ina son ku yi tarayya da wannan mutumin kai mijina shi ma masha Allah tabarakallah babu laifi ba na tsammanin akwai wanda zai gamsu da wannan a bayan duniya babu wanda zai taba aminta da wannan ko ka kashe naira miliyan gagar kirge ne watakila a lokacin za ka sake ta za ka rabu da ita saboda ta maka shirka a wurin mai a wurin aurenka kuma kai ɗai ka aure ta kamar kai ne ɗan uwa musulmi ka gina kamfaninka ka gina abin da shafi kasuwanci ka gina ka shekara hamsin kana ririta kuɗinka daga taro sisi ari kuma biliyoyi rana guda wani mutum baka san daga ina ba sai izo ice maka wannan dukiyan ko wannan kamfanin nawa ne da kai dami musharaka mi tarayya baka san shi ba ba abin da i ba za ka taɓa yadda ba za ka yi ƙaransa da ka kulle shi in ya kama ku yi duk abin da za ka iya za ka yi wannan shi ne kaɗan daga cikin kwatankwacin allah maɗaukakin sarki da ake masa shirka allah shi ya yi alitta allah shi ya yi ka shi yake baka numfashi shi yake baka abinci shi yake renanka shi ya yi komai ma ɗan adam haka kawai ka zo ka nemi wani mutum ɗan adam ko wani mala'ika shi ma alittan Allah ne ko aljani irin ka ne duk alitta ne na Allah ka daidaita da mafi girma wanda ike babu irinsa ka ce ɗaya suke dan bauta ma wannan bauta ma wannan dan ji tsoron wannan dan ji tsoron wannan Allah bai yadda da shirka da shi ba Allah bai aminta da wannan ba kuma Allah baya yafewa muna fata 'yan uwa musulmai za mu guji wannan da mu zamanto masu tauhidi da kadaita Allah da kuma komawa ga Allah shi kadai muna fata za mu yaƙi shirka da kalmomi na shirka da maganganu na shirka komai ƙanƙantansu irin rantsuwa da manzon Allah rantsuwa da waliyai rantsuwa da wani Allah duk wannan shirka ce ƙanana waɗanda in mutum bai yi wasa ba suna iya kai shi ga shirka da Allah wanda yake mafi girma mu nisance su mu ji tsoron Allah in ka mutu da tauhidi wallahi sai ka shiga gidan aljanna ko ka an kona ka in ma an kona to dole dai sai ka shiga gidan aljanna amma wanda ya mutu babu da shirka da Allah in dai babba ce wannan alƙawarin Allah ne ba yanda zai shiga gidan aljanna dole idan wama autan jahannama abadan abada saboda aka don Allah mu nisance shi ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka kai salati mafiyayyan alitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka yarda da sa'abban manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah ya Allah ka yarda da mu gaba daya ya Allah ka yafe mana ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka nesantar da mu daga shirka da kai da iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da masoyanmu da dukkan mu'minai maza da mata ya Allah ka nesanta mu daga shirka da kai ya ubangiji ya Allah ka yafe mana abin da muka yi da abin da zamu yi na laifi na bayyane ko na ɓoye ya Allah dukka yafe mana ya Ubangiji ya Allah muna roƙon ka gyara yanayin da ƙasar mu take ciki na al'alun rayuwa ya Allah ka kai mu zuwa ga mafi kyan rayuwa a wannan ƙasa ta Najeriya ya Allah duk abin da fi ƙarfin ƙasar mu da al'alin da ake sha ta kowane ɓangare ya Allah ka gyara wannan al'amari ya Allah ka daidaita shi ya Allah ka saita shi ya Allah ka jiyar da al'umman Najeriya daɗin ƙasarsu ka ba su ikon moran arzikinsu ka ba su zaman lafiya ka ba su walwala ya Allah muna roƙonka kai ne mai iko akan wannan ya Allah ji mu na bauchi da wuraren da muke rayuwa masallatanmu wurin ibadunmu gonakinmu wurin cin abincinmu ya Allah ka amintar da mu a wayannan wurare ya Allah ka kai mu irin wayannan wurare lafiya mu koma cikin iyalanmu lafiya ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ka saukar mana da nutsuwa a cikin zukatanmu ya Allah ya Allah madaukakin sarki ka ba ƙasarmu Najeriya zaman lafiya wuraren da suke da ɗan rashin zaman lafiya can da nan ya Allah ka amintar da su ya Allah ka kare musu junanansu ya Allah ka da musu da abin da suka rasa na dukiya da 'ya'ya da mata da arziki ya Allah duk mayar musu ya ubangiji ya Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka matukar kusantarwa ya Allah ka so mu matukar soyayya ya Allah ka ƙaunace mu matukar ƙauna ya Allah ka jawo mu gare ka ya Allah ya Allah ka lullube mu tausayinka da jin kanka ya Allah karka bar mu da wani dan adam ya Allah muna so ka zamanto kai ne gatan mu ya Allah ka so mu sama da yanda kowa yake son mu ya Allah ka kaunace mu sama da kaunan kowa a wannan duniya ya Allah ka ba mu kariya daga wurinka ya Allah ka azurta mu arzikin da zamu wadatu daga dukkan na kowa a wannan duniya ya ubangiji ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka ciyar da mu ya Allah ka tufatar da mu ya Allah ka rufa mana asiri a ayyukan da muke na laifi ka rufa ka rufa mana asiri a wurin ibadu da ayyukanmu ya Allah ka ba mu arziki na bayyane da na cikin zuciya ya Allah marayu da yawa da waɗanda suke mata marasa aure da waɗanda aka basu da yaya da tsofi da yawa da waɗanda suke da ciki ya Allah ka dubi irin waɗannan mata da waɗanda suke zama a gidajen aure don Allah sun kama kansu suna bin mazansu sau da kafa ya Allah ko don waɗannan masu rauni ya Allah ka daidaita al'amarin Najeriya ya Allah ka ɗage mata halin da take ciki na wa'alalin rayuwa ka kawo mata canji ya ubangiji ya Allah mata da yawa suna cikin wa'ala ba mai kawo musu ɗauki ya Allah sai kai ya Allah ka tausaya ko don su ya Allah ya Allah muna roƙonka ka riƙe annayan waɗanda ka ba da jagorancin wannan ƙasa a anunsu ya Allah ka riƙe anunsu ka ɗora su akan daidai ya Allah ka sa musu tsoronka da kuma abin da ya shafi ma'ana tuna girmanka ya Allah ka sa su zamanto tausayi da ra'ama da jin kai matalakawan Najeriya gaba daya ya Allah ja'an mu na Bauchi gwamnan mu da yake wannan ja'a ya Allah shi ma ka rike arinsa ka dora shi akan daidai ayyukan da yake na alkhairi Allah ka saka masa ka bashi ikon ci gaba wuraren da yake da kuskure da gajiyawa ya Allah ka nausar da shi ka ganar da shi ya Allah ka bashi mashawarta wa'inda suke na alkhairi قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله